العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala wanda cikin huwa ce wasu rayuwarmu ta iso wannan rana ta Juma'a yau bakwai ga watan Safar shekara 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da daya ga watan takwas shekara 2025 miladiya mu sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma gurgudun hali cikin littafin radul azhani ila ma'anil qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna karatu cikin suratul a'raf mun tsaya aya ta 17 zamu tashi aya ta 18 zamu tashi wadda take biye da ita insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka أرمى بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا كنا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفكا يكسفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين
Na'am. Bala ya shimfiɗa ya ce, Wafi ma ya ati minal ƙissa, cikin abin da ke tafe na wannan ƙissa. Zikiru ni'imacin lahi da Adama, ambaton ni'imar da Allah ta'ala ya ma'annabi Adam da iskani huwa wa zaujatihi fil janna. yayin da ya zaunar da shi da matarsa a aljanna wa annal isga'a li nasihati al'aduwi tukhruju al-insana min an-ni'ma kuma domin a duna mana cewa karkata zuwa ga dadin baki da abokin gaba zai yi sau da yawa kan sabbaba wa mutum fita daga cikin ni'ima autu sabbibul isyana ko ta sabbaba masa ya aikata sako al-musabbibu lil khuruj min an-ni'ma wanda shi kuma zai sabbaba masa fita daga ni'ima wa anna taubata kuma kissa za ta nuna mana cewa ashe idan mutum ya laifi in ya tuba ita tuba ta ruddu ma fata min an-ni'am wadannan wai suwaye wa anna taubata taruddu ma fata minan ni'am kuma cewa tuba takan maido da abin da da ya kubce na ni'ima idan har ya zamanto ni'ima ta kau a dalilin sako to idan aka tuba ni'imar takan dawo sai dai inda ma ni'imar ko kau da ni'imar da aka yi mujarradin jarrabawa ce shine Allah ta'ala ya ce wa ya adamu sukun anta bayan da abin da ya faru kan garawar da iblis ya yi ya ƙi aikata abin da Allah ya masa umarni mun ji bayani cewa ya gina wannan kan garawar tasa ne akan girman kai to yanzu Allah subhanahu wata'ala ya juya da ni'ima ga annabi Adam alhali shi iblis an kore shi daga aljanna shi ku Adamu sai aka ce uskun anta ka zauna kai ɗin dai, an tannan akidi ne? Ga lamirin uskun fayi wa ɗafu alaihi domin a yi adafi a kansa. Wa ya Adam uskun anta sai aka yi adafi aka ce wa zaujatuka ko wa zaujuka, kai da matakka ku zauna ita ce hawa'u bilmatti. Domin annabi Adam alaihi salam kamar yadda muka sani Allah ya halicce shi ne daga yunku kuma shi cikin hikima ta Ubangiji an halicce shi ba uba ba uwa ita kuma Hawwa'u sai aka halicce ta daga jikin namiji ba ko mace tunda a lokacin ba mata ba ita ce farkon mace ba hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an halicce ta ne min dala'i adam daga kashin awazar annabi adam wa a wajen bila'i a alahu mafi lankwasa mafi tankwacewa daga cikin kashin awaza shi ne wanda yake sama jikin hamata ya fi tankwasa to anan aka cira an ce daga gefensa na hagu kaga watakila shi ne sirron da ya saka mutum yake son matarsa aka ta'allaka namiji da son mace ƙashin da yake rufe da zuciyarsa anan aka cira aka yi ta kaga ba za a rabu ba dan adam yana son mace to sai Allah ta'ala ya ce annabi adam da shi da hawa ku kan ku zauna a aljanna fa kula min haythu shi'tuma ku ci daga duk inda kuka so wani waje ma aka ce ragadan ayalwace ku ci ayalwace duk abin da kuke so ku ci amma sai aka sanya musu doka dan a jarraba su wala takraba hadhihi shajara sai Allah ta'ala ya ayyana wata itaciya yace amma kada ku kusaci wannan itaciya bil akl min hakada ku ci da gare ta wahiyal hinta malan yace hinta amma kuma babu wani hadisi ayyananne da ya nuna wace irin itaciya ne kawai dai qur'ani yace itaciya manufar dai aga cewa Allah ya sanya doka ne annabi Adam shi kuma ya saba. Me yasa ya saba ya karkata kunnansa zuwa ga abokin gaban da aka masa kashedi. Domin ai da Allah ta'ala ya zaunar da shi cikin aljanna sai da ya kira shi. Da siga ta nida iya ce, Inna ya Adam ko? ko ba ya Adam babu sigan kira ake ce inna hadha aduwwul laka wa li zawjika fala yakhrujannakuma min aljannati fatashqa Allah ta'ala sai da ya ishara ga Iblis yace to Adamu ka sani kaga wannan makiyinka ne kuma makiyin matarka ne don haka sai Allah ya masa kashedi yace fala yakhrujannakuma min aljannati kada ya fishe ku fa daga cikin aljanna fatashqa sai zamanto ka zan baka da rabo ba na zaka sha wahala don kai za a dora wa nemowa abinci ga matarka da 'ya'yanta. kaga tun farko Allah ya masa kashedi game da iblis to garadin a nuna cewa annabi adam ya kasa kunne ga wancan da aka masa kashedi kuma ya aminta da abin da ya faɗa masa wanda wannan shi ya sabbaba masa fita daga cikin wannan ni'ima domin a nuna mana kissar cewa saba wa Allah subhanahu wata'ala yakan sabbaba ni'ima ta kau gabanin bawa ko da dukiya ce za a iya ba wa mutum dukiyar gata nan amma in yana saba wa Allah sai ta zama to maslubatul baraka sai ta zambatta da albarka ko kuma an samu duniyar amma ba za a iya ci ba sai Allah ya kawo wani takunkumi wanda zai sanya wa mutum rashin nishadi a dalilin sabo in kuma mutum yana bin Allah to ko da ba shi da kome sai Allah ta'ala ya sanya masa nishadi da kwanciyar hankali to shi ne ma'ana manufa na ita wannan kissa Allah ta'ala ya ce fakula min haifu shi'tuma ku ci daga duk inda kuke so cikin aljanna wala taqrabu hadhihi shajara amma kada ku kusaci wannan itaciya ita ɗaya in har kuka yi haka fatakuna minan zalimin ko biyun nan kai da matakka za ku zan cikin waɗanda suka zalunci kawunansu ai zalimina li anfusikuma za ku zan waɗanda suka zalunci kawunansu li tasbibi kuma ma yukhrijukuma minan ni'ma saboda wannan zaluncin da za ku yi makanku na sabawa zai sabbaba abinda zai fidda ku daga cikin aljanna allati tatamatta'ani biha fil janna wanda kuke nishadin ku kuna morewa kuna jin dadi kaga da aljanna ake to amma dama Allah ya hukunta cewa annabi adam a ban kasa zai zauna ayal bakara kamar yadda muka ambata darasin da ya gabata ta yi ishara akan haka dama hakan Allah ya tsara ya faru kuma sai Allah ta'ala ya ɗaura abin akan cewa a fahimci cewa komai fena da sababi don a fara samun darasi tun daga can kaga shi annabi adam ba taklifi aka ɗora masa ba a lokacin inna ma dai an masa ishara ne zuwa ga wani abu ba a so ya aikata Allah ya ce fa waswasa lahum ash-shaytanu amma sai shaidan ya musu wasu wasu in ba manta ba ai yayi alƙawarin cewa zai halakar da zuriyar annabi adam dan ya nuna cewa da gasken yake yi sai fara daga adamun kansa kafin ma zuriyar ta zo abinda bai gagari baba ba ai ba zai gagari ɗaya ba wanda bai ragar ma uba ba zai ragar ma ‘ya'ya? Ya mafi yiwuwa a ragar ma uba ‘ya'ya kuma ba a ragar musu ba. To wanda bai ragar ma uba ba ya masa abin da ya ga dama, to a ‘ya'yan kuma sun san ba za a yi su yaron kunsu ba. Dama ya ce la'atiyan na hummin bayani aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shama'ilihim to Allah ya ce fa waswasa lahum ash-shaytanu sai shaydan ya musu waswasi saboda sanya wa mutum tunane tunane yake yanzu ko daga cikin shaydanun mutane wani ya san yadda zai jefa maka magana sai sanya ma shubha wannan abin da ya ambata maka sai ko mutum ya ta jujjuya ta ya ta jujjuya ta da ya karshe sai ya making conclusion a kayan abin da aka faɗa masa sai ya bar hanyar Allah da saboda an sanya masa kokonto a cikin maganar da aka jefa masa ta shubha to shine waswasin da ake sanyawa aisha sa dangane da iblis Allah subhanahu wataala yace min sharril waswasil khannas daga sharrin mai sanya waswasi boyayyen na wanda ba a gani iblis din ake nufi to amma kuma yana da awan masu taimaka masa shi yasa aka ce minal jinnati wan nas akwai daga cikin aljanu akwai daga cikin mutane fa waswasa lahum ash-shaytanu sai shaytan ya sanya musu waswasi liyubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima domin ya bayyana musu ma wuriya anhuma abinda aka boye shi gabaransu min sawatihima daga al'aurarsu sau'a anan ana nufin al'aura ma wuri ala wazni fu'ila min al-mawarat shine rufewa ay ghatta wa satara saboda annabi adam alaihi salam an sanya masa tuba a jikinsa dan ma malaman tafsiri sun yi maganganu mabambanta dangane da abin da suke tarwaitowa daga masu fassara wai sun ce haske ne Allah ya sanya musu wai sun ce a tufa ce Allah ya sanya musu wai sun ce a yanayi ne dai Allah ta'ala ya sanya yadda ɗaya baya ganin tsaraicin ɗaya tsakaninsa da shi da matarsa Hawwa'u wasu suka ce a abin da ake nufi ma aljamal ne duk lokacin da iya kalle ta zai ganta da wani irin tsananin kyawu kuma baya ganin al'aurarta ita ma idan ta kalle shi sai aka sanya masa wani irin tsananin kyawa idan ta kuma ba ta ganin al'aurarsa ala ayi halin akwai dai abin da Allah ya sanya musu na sutura to yanzu iblis ya sanya musu wasu wasi ne domin ya yaye musu wannan sutura ya musu tsaraici wa kana la yara yaniha min anfusihima domin ba sa ganin al'auran junansu wala ahadihima min al'akhar wato su kansu eh la yara yaniha min anfusihima mutun shi kansa baya ganin al'auransa shi Adamu ba zai ga al'aurarsa ba ita ma ba za ta ga al'aurarta ba kuma ita ba za ta gana ta ba shi ma ba zai gana ta ba Allah ya sanya musu sutura wa qala sai iblis ya ce musu ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara domin abinda malaman tafsir suke ambatawa sai da ya musu shimfiɗa ba wai garan gatsai ya gaya musu maganar ba sai da ya kawo musu shubuhohi wanda zai iya jan hankalinsu a kai. Kun ga dai ni na fi ku daɗewa na an sai da aka halice ni da tsawon zamani kama aka halice ku, eh haka ne. Kun ga dai muna tare da mala'iku muna tabautar Allah haka ko ka ganmu, ce eh haka ne. To akwai abubuwan da muka sani wanda ku ba ku sani ba. To kaga a nan wajen, tun da su ba su san ɓarna ba, yanzu mutumin da bai san ha'inci ba, abu ne mai sauƙi a ha'ince shi. Amma wanda ya san dama ana yin ha'inci, to shi ne ya san kusurwoyin ha'inci daga hankulo sai ce, ha, na san batun, dama ya san irin wannan nau'in ha'inci. Amma wanda dama shi bai san ha'inci ba, buɗaɗɗe zuciya ne da shi abu ne mai sauƙi a yaudarin shi. To su ba su san ha'inci ba, ba san ana ƙarya ba. ba su san a faɗi maganar da ba daidai ba, ballantana har a nasabta ta ga Allah kuma a rantsuwa, su ba san da wannan. To, shi yasa kai tsaye, shi yasa wani malami yake cewa, Man khada'ana lillahi khada'ana, wai duk wanda ya yaudare mu da sunan Allah, mukan yaudaru? Saboda girman Allah kenan da ake gani. to don haka sai ya ce musu mana hakuma rabbukuma an tilkuma shajara ba fa wani abu ne yasa ubangiji ubangijinku ya hana ku wannan itaciyar ba illa an takuna malakai ne kawai kada ku zamanto mala'iku ne domin mala'iku ai ba sa mutuwa sai idan kiyama ta zo to ubangiji ya hana ku cin wannan itacen ita ce sirrin mala'iku ma da suka ci wannan itaciyar ne shi saka rayuwarsu za ta ci gaba da wanzuwa auta kuna min alkhalidin ko kuma dan kar ku zan daga cikin masu dawwama ai wa zalika lazimun an al-akl minha ku zama mala'iku kuma ku zan dawwamammu abu ne wanda yake lazimi matukar kunci wannan itaciyar kama fi ayatin ukhra kama yadda yazo a cikin wata aya cikin suratul taha hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla shin na nuna maka wata bishiya ta dawwama ita ce shajaratul khuldi bishiyar da idan an ci to an dawwama kenan wa mulkin da kuma wani iko za ka san mulki la yabla wanda baya lalacewa wa hadha yuwafiqu qira'ata shadha malikaini akwai ta qira'a shadha wanda ake karantawa ba ta cikin mutawatiran qira'o'i illa an takuna malikaini amma dai wannan suka shara shi ne illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidi Allah ta'ala ya ce wa qasamahuma iblis sai ya musu rantsuwa a ƙasama lahuma billahi ya rantse musu da Allah hatta ƙabila min sai da suka amshi maganarsa yana yi a ƙarshe sai da ya rantse da Allah ya ce inni lakuma laminan nasihi ku ga sigogin da ya kawo na ta'akidi da rantsuwa inni ya yi ta'akidi lakuma la kage kawo lamu kasmi minan nasihina ni mai nasiha ne a gare ku ba komai nake nufi ba sai nasiha fadallahuma bi gurur dan haka sai ya kakkabo su daga matsayinsu ko kuma ya zara su domin asalin aldulul fi lugatul arab kamar yadda ibnu jarir yake ambata ba shi ba Ahmad al-Ansari al-Qurtubi yake ambatawa yace yana nufin shiga da mutum zai yi cikin lalalo kuma ya rasa ruwa ai ana shiga ne a zardata a ciki domin a sha ruwa ko irin rijiyar nan da ake mai me me me kogo kogo ana takawa ana takawa ana takawa har a shiga yawanci an fi samun ta hamada to mutum ya shiga kuma ya shigan kuma sai bai san ruwan ba yanzu kage ya kai bai san kuma biyan bu ya wahala kuma bai san biyan bukata ba to shine aka ce fadallahu ba sai ya zara su ai haqqahuma an manzilatihima ya kakkabo su daga matsayin da da suke bi qurur da rudi saboda dama abokin gaban su dama ubangiji yayi wa annabi adamu kashedi cewa makiyinka ne fa makiyin matarka amma da wani abu ne ya talalabe su sai tallata musu wasu abubuwa tabbata a duniya da kuma ne da kuma iko mulki kaga kenan su ne ɗan ba da aka fara yaudarar babanmu da shi annabi adam tsawon zama tsawon rayuwa da kuma mulki to sai zamanto har a yanzu mafi girman abin da mutane suke halaka a kansa shine mulki mai biye masa kuma tsawon rayuwa mutum ya dinga gani cewa yana da dogon zango a gaba lokacin shiryawa bai yi ba tuku kai me kake bata lokaci bayan za a tafi ba akwai shawara mutum ya shekara 60 70 amma yana ga akwai sauran lokaci wani ɗan shekara 70 da wani ba a lokacin ana masa gini ya ce a'a a gyaggyara wajen nan fa saboda in ya tsufa nan zai dinga zama kaji ba dan adam yana so shi ya dinga zama a duniya kuma yana so ya samu mulki Allah ka shirar da mu Allah ta'ala ya ce falamma za ƙashajara a lokacin da suka ɗanɗani itaciya. Malaman tafsiru sun kawo ƙisoshi da yawa. Wasu kuma ba su kawo ta ba, wasu sun raunana waɗannan sun ce yana daga cikin Isra'iliyat, na batun macijiya da sauransu wanda ba fa'ida kawo su inda ba su da wani isnadi ingantacce falamma za ka shajara a lokacin da suka ɗanɗani wannan bishiya tanawala min hashai an yasira sun jibinci wani abu ne ɗan kaɗan daga ciki nan dai Allah ya ambaci falamma za ka shajara lokacin suka ɗanɗani itaciya an nuna kenan sun ɗanɗana ta sun sa a baki sun ɗanɗana wasu na cewa annabi adam shi ne na biyun ci hawawu ita ta fara ci sai ta bashi shi kuma a lokacin da zai ci sai aka shaƙe mai a makogwaro wai shi ne aka sama na adam apple makokon nan da yake fitowa nan ita kuma wai a dalilin haka sai aka ce mata to tun da kika ɓamɓare jikin aka ce adamu me yasa ka ci ya ce hawa ne ta bani Hauwa me yasa kika ciri itaciyan nan? Macijiya ne ta ce mu. Macijiya me yasa kike Hauwa umarni? Iblis ne ya ce dai. Sai aka ce to ke Hauwa. Tunda har kika bambari jikin itaciya ruwan ta ya fita. To ki je kowane wata sai kin dinga zubar da jini. Amma wannan fa yana cikin Isra'iliyat. Bai inganta ba. na ambata ne saboda akwai shigen irin wannan kistosin wala Allah da kunne zai ji to ba su da tushe abinda qur'ani ya ambata mana sun dandana itaciyar ba a shake mu annabi adamu wuya ba qur'ani bai faɗa mana ba hadisi bai faɗa ba falamma zaqa shajara a lokacin da suka dandana itaciya ai tanawala shay'an tanawala minha shay'an yasira suka jibinci wani abu kadan daga ciki badallahuma sawatuhuma ku duba don Allah girman aljanna ku duba irin abin da Allah ya tana da aljanna aka ce ku ci a yalwace ragadan haythu shi'tuma kamar yadda yazo a wata aya amma da yake shedan tunanne ne baya son mutane da alheri sai ya ce wannan itaciyar ita tafi sai ya ƙawata santa ya dinga bayanai akan a zo kanta idan 'ya'yan itacen da ke aljanna ba su wadatar ba wannan itace ce za ta wadatar to shi saka shi iblis shaidan mutum yana da dukiya amma zai iya nuna masa wata dukiya da bata halatta ba ta haram kaɗan ce amma sai ta allaka masa zuciyarsa a kanta mutum yana da mata hudu gangariyoyi amma shaidan sai ya ta'allaka zuciyarsa akan wata burtuntuna sai ya nuna masa kyakkyawa ce kuma itan yake so to wannan duk yana daga cikin uslubin shaidan Allah ya mana tsari da shi to yayin da suka dandani itaciya Allah ya ce badat lahuma sau'atuhuma sai al'aurarsu ta bayyana gare su, kaman a ce tufafinsu duk sai suka zube, kaman a ce idan haske ne aka sanya ya rufe jikinsu ya musu sutura sai ya zan ya kau, kaman a ce ƙawata su da aka yi yadda har ba ka iya ganin al'aurar ɗan uwanka wannan sai ya kau, sai ka gan shi a true picture ɗansa. Ai zahara li kullum min huma ƙubuluhu wa ƙubulul akhir wa duburuhu sai zamanto gaban kowa da bayan kowa ya bayyana ga ɗan'uwansa yayin da annabi adam ya ganta ita ma ta gan shi sai abin ya ɓata musu rai sai suka fahimci cewa lalle sun aikata laifi yanzu hankalinsu ya dawo jikinsu wasu miya kullum min huma sau'a kowanne an kira sau'a don an ce mummunan abu la'annan ki shafahu ya su'u sahiba domin akwaran ya maka al'aura ai yana ɓata wa mace rai ko ba haka ba Allah ji kan mala abakar gudu na taɓa jinsa yana karanta wannan gun sai ya ba da wani kwatance sai ya ce to yanzu mutum ya zo sai sami mahaifan mutum uwa da uba a kasuwa sai ya cire musu tufafi ya tahi da tufafi ya basu tsirara jama'a na ganinsu shin wannan zai mutunci wajenka za ka yadda ka jibince shi sai ce to haka iblis ya yi ma mahaifinmu annabi adam da hawa ya sababa musu tsaraici ya musu tsirara badat lahuma sau'atuhuma sai al'aurarsu ta bayyana musu wa tafika yakhsifani alaihi ma min warqil janna sai suka ɗora ɗanɗan fara a jikkunansu min warqil janna daga ganyen aljanna ai aka zayar zikani alaihi ma sai suna ɗanɗan fara sai su ciro ganyen aljanna sai su ɗanfara a jikinsu liyastatira bihi domin su suturtar da kansu da wannan wannan ayan ne wannan gaba imamu shafi'i ya istinbadin cewa idan mutum ya rasa tufafi in ya ci riganye ya daddaura ya daddaura sai ya rufe al'aurarsa ya halatta ya salla wana dahuma rabbuhuma sa'in nan sai ubangijinsu ya kira su wa qala sai Allah ya ce alam anhakuma an tilkuma shajara ban hana ku kam game da wannan itaciyar ba wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin kuma nace muku lalle fa shaytan a gare ku ya kasance makiyi ne bayyananne ai bayyinul adawa wanda yake bayyana muku kiyayya dama ban muku kashedi ba wal istifham lil takrir tambaya ce amma dan a tabbatar ai kad qultu lakuma zalik ma'ana ai kamar Allah ya ce musu ai na faɗa muku kamar mutumin da ka masa kashedi ne akan wani abu kada ka yi kaza din nan fa babu alheri kuma sai ya abun ya faru sai zo yake koka masa ce dama ban faɗa ma ba ai ba tambaya ka masa ba kana nuna masa na faɗa maka kada ka yi kuma ka je kai yanzu wa zaka zarga kanka kenan to a lokacin annabi adam alaihi salam ƙala shi da matarsa suka ce, ko ba karanta ba? Na.
Ƙala rabbana zalamna an fusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ƙala bitu ba'dukum li ba'din adu. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
الله تعالى يتي قال النبي آدم دما تسسكتي ربنا وبنجم ظلمنا أنفسنا من ظالمت كاونم ai fa'alna zulma bi anfusina mun yi zalunci makan bi isyani ko bi ma'siyatina game da sabon da muka yi wa khilafi amurka muka saba ma umarninka wa illam taghfir lana in ka har baka gafarta mana ba wa tarhamna kama narhama ba lanakunanna min al-khasirin zamu ce zan cikin masu hasara kaga annabi adam yanzu shi yayi nadama sai zamanto wannan shine farki a tsakanin annabi adam alaihi salam da iblis shi iblis nasa laifin da ya aikata aka ce mamana aka an tasjuda if amartuk me ya hana ka yin sujada yayin da na maka umarni maimakon ya mika uzuri ya nemi yafiyar ubangiji sai ya ƙara kangarewa ya girman kai ya ce ana khairun min khalakata ne min narin wa khalakata min ɗi to shi kenan sai bulayen girman kai Allah ya tsine masa don bai yi abin da Allah ke so ba amma Allah na so idan mutum ya yi laifi to ya al'itirawu bai zambi ya yadda cewa ya yi laifin to duk wanda ya yadda ya yi laifi akwai tsammanin zai koma ga ubangiji da tuba to shi yasa annabi adam alaihi salam saboda Allah madaukaki yana nufinsa da alkhairi sai Allah ne ma masa ilhamin abin da zai fada kamar yadda ya fada a bakara fatalaqa adamu min rabbihi kalimati fataba alaihi annabi adam sai ya amshi wasu kalmomi daga wajen ubangijinsa wanda ya furta su a matsayin tuba sai Allah ya masa tuba to ai ba shi kadai aka yi wa ba wannan aya ita take nuna abin da ya amsa a wajen ubangijin nasa lafazin da Allah ya kimsa masa yayi tuba da shi kuma bai tsaya a kansa shi ɗaya ba har da matarsa ƙala su biyun suka ce rabbana ya ubangijinmu zalamna anfusana mun zalunci kawunanmu wa illam taghfir lana in har baka gafarta mana ba wa tarhamna kama na rahama ba lanakunanna minal khasirin zamu zan daga cikin masu hasara to can kaga Allah ya nuna ya musu tuba ko inda yace fataba alai Allah ya karɓi tubarsa ai ya karɓi tubarsu shi da matarsa qala habitu amma duk da haka sai Allah ta'ala ga abin da ya hukunta zai faru sai ce to ku sauka ai adama wa hawa bimashtamalatuma bimashtamalattuma alaihi min zurriyatikuma kai adamu da kai da hawa da abin da kuka tattara shi a cikin tsatsanku na zuriyarku shi yasa aka ce qala habitu waɗanda suka kawo kissan macijiya suka ce to ai su uku ne shi yasa aka ce ihbitu amma wannan fasarar da ke gaban mu ita ce wacce ta fi kyawu wato ku biyu da abin da yake tattare da ku na tsatso shi yasa aka kawo shi da siga ta jami ihbitu ila al-ard ku sauka zuwa ƙasa ba'dukum sashanku ai ba'du dhurriya ku din idan kuka hayayyafa sashen ku zai zan liba'adin ga sashe adu abokin gaba. Kaga Allah sai hukunta cewa ‘ya'yan Adam za su yi gaba a tsakaninsu. Sai ku aka samu tun daga ‘ya'yan farko mako? Set ɗin da aka waɗanda Adam ya zauna tare da su, ba ma a cikin jikanu ba, da ƙabila da habila ko? Ƙabila ya kashe habila, ya ce la'akatulan nan. wallahi sai na kashe ka bai ma sanya ake kisan ba amma dai ta yin wani abu sai da ya ga ya daina numfashi sai fahimci ya mutu kuma ya rasa yadda zai ya binne shi kuma ya jawo kansa musiba yanzu duk kisan kai da aka yi har zuwa ranar alkiyama yana da zunubin wannan kisan kan saboda shi ya koya wa mutane Allah ya mana tsayar da mugun aiki ba'dukum li ba'din adu min zulmi ba'dikum ba'da saboda za a samu sashe su rika zaluntan sashe walakum fil ardi mustaqarru kuma kuna da wani wajen zama matabbata a ban kasa ai makanu istiqrar wajen za ku zauna ba tabbata wai ila yawmil qiyamati ba a'a wajen za ku zauna ku yi settling wa mata'un kuma kuna da dan jin dadi tamattu'un dan abin da za ku yi nishadi da shi a rayuwarku ta duniya ilahin amma zuwa ga wani ɗan lokaci tan qadi fihi ajalukum lokacin da ajalanku zai katse daga rayuwa ta katse jin dadi kuma ya tsaya ko rayuwa bata katse ba ana dauke mutun jin dadi ana dauke mutun jin dadi shi jin daɗi a rayuwar ɗan adam shi sa Allah ta'ala ke ta kiranta mata'un kalilun mata'un kalilun ɗan jin daɗi ne kaɗan ɗan jin daɗi ne kaɗan saboda yana da iya zangonsa wallahi akwai iya shekarun da idan ka wuce su to abubuwa kuma shi kenan ba za a rika jin daɗinsu kamar baya ba kuma haka abin zai ta ci gaba ci gaba ci gaba har yake munzalin da mutum zai rasa yadda zai yi abinci ma gashi an yi abinci mai daɗi amma ka dinga tafka masa garin abunan gauta jar gauta saboda ba za ka ji ɗanɗano ba sai ka yi ta zuba jar gauta kwanciya ma mutum wahala kana kwanciya amma baka jin daɗi kana zaune baka jin daɗi saboda shekaru shi yasa aka ce dan jin daɗi kaɗan kuma ko lokacin da mutum yake cikin kazar-kazar ɗan nasa ma ɗan shekara ashirin da to ko a wannan lokacin jin daɗin ai ba mai dogewa ba ne in abinci ne mutum yake ji daga ka ƙoshi ina shi kenan sai ka ji kuma yanzu abin ya fita a kanka ashe jin daɗin mata'un ne kalil to shi ne cewa mata'un ilahin da ɗan jin daɗi kaɗan zuwa ga wani lokaci da ajalinku zai katse wa huwan mutu shi ne mutuwa ƙala kuma Allah ta'ala ya ce musu fiha a cikin ita wannan ƙasan ne dai ai al'arf a cikin ƙasa ta hayauna a ciki za ku rayu wa fiha ta mutuna kuma a ciki ne za ku mutu wa minha tukhrajun kuma daga cikinta za a fitar da kaga ashe duk wanda yace wai an je ana kama ka san yanzu filaye a wata san kare eh kasashen da basu je sun yi sauri sun kama ba yanzu an bar wata an tafi wata planet din da ba ana kama fili lokacin da duniyar ta rikice za ta tafi can suna ta ƙoƙarin mai da wajen ya zama habitable wai inda ɗan adam zai iya rayuwa to mu kuma Allah ya nuna mana ba inda ɗan adam aka ƙaddara masa rayuwa sai wannan duniyar bai isai rayuwa wani waje ba sai nan don ya ce fi ha ta hayauna a cikinta ne za ku rayu wa fi ha ta mutun a cikinta za ku mutu wa min ha tukhrajun kamar yadda Allah ta'ala dama ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra dama daga ciki aka halicce ku Adamu kenan kuma cikin ta za a maida ku kuma sake fitta ku don haka nan ne wajen da Allah ya aje mana dan mu rayu Muhammad gawo ma ya musu kashedi ba su ji ba ثم عقبت قصة بما يأتي sannan sai ya biye makisar da abin da ke tafe faƙala sai Allah ya ce
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزئ عنهما لباسهما كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدعكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتكذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
الله تعالى يا بني آدم يا كؤيان آدم zaga an an hakaita mana kissar abin da ya wakana tsakanin annabi Adam da Iblis da abin da ya sabbaba to za a juya kan ‘ya'yan Adam, ya bane Adam, ya ku ‘ya'yan Adam, kad anzalna alaikum libasa haƙiƙa mun saukar muku da tufafi an rufa muku asiri ay khalaqna wa anzalna lakum bitadbiratin samawiyya Allah ta'ala ya shine halitta ya saukar muku kamar yadda aya ta ambata da gudanar da al'amura da yake yi daga sama wa asbabin nazilatin minha da sabubba da suke saukarwa daga gareta kalmatar lilkutni kamar ruwan sama da yake sauka a samu auduga wadda ake yin tufafin da su walkitani a samu kirtanin da ake yin tufafi da shi wasufi a sami gashin dabbobi saboda idan a ciyawa ta fito suka ci shi ne sai a samu wannan wul ɗin jikin nasu a yayyanka wa gairai hada ma makamantan waɗannan daga cikin nau'o'in ababen da ake yin sutura da su libasan wasu tufafi tushabihu libasa abawaikum fil janna wanda ya soye kama da tufafin iyayenku a cikin aljanna ma'ana kuna sanya su su suturta jikinku shi yasa aka ce yuwari sau'atiku shine kamancece ne ba yana nufi tufafin duniya irin na abin nan ba irin na irin na aljanna ba a'a wajhu tashbih shine ayat ta ambata yuwari sau'atiku shi yasa nan din malai ya ambaci haka wato yadda su ma can ta lullube musu al'aurarsu to kuma ku sanya tufafi a nan duniya tana lullube muku al'aurar ayyas turufin duniya yana lullube muku a nan duniya sau'atikun al'aurarku warisha kuma Allah ta'ala ya saukar muku jawaska wa huwa shine ma yutajammalu bihi min athiyabi abinda ake caba kwalliya da shi na tufafi shine rish sai aka ambace shi kaman jawaska ibn jarir at-tabari yana cewa ar-rayash jam'in sa kenan na ar-rish shine al-asas wa ma zahara min athiyab sai fassara shi da al-asas kayan da za a sanya na kwalliya na daki kujeru ne kafet ne labule ne makamanta sai ambace shi a matsayin shine rish din domin an ce yuwari sau'atikum tufar da take lullube muku al'aura sai aka yi adafi kuma aka ce warishan da kuma rish rayash sai ce kayayyaki kuma na kawa extra kenan akan wancan sannan sai ya ce kuma har ilau wa ma zahara min athiyabi da abin da yake bayyana a sama na tufa bayan wanda zaka sanya a ciki yanzu ka ka saka ya ciki kuma kawo babban riga ka sa to wannan sai zaman to kaman jawaska kenan ga tsuntsu shi yasa shi ma akwai abin nan mai sunansa mai abin da ake tsatsinke wannan ba fiffike ba gashin jikin nasa ne wannan gashin eh tsuntsuwa ba yana da gashi a jikinsa ba a jikin fiffikensa ina akwai babban gashi kuma akwai 'yan ƙanana-ƙanana yawanci kwalliyarsa a jikin ƙanana-ƙananan take sai ga an sa ya zo da design design haka kaga ya dan jajajaja ko wani kaza kaza to wannan shine wanda yake rish a wata fassara shi ma shi yasa yake ce da shi rish saboda kawa suke yi da shi to Allah ta'ala ya ambaci wannan a matsayin ni'ima kamar yadda aka sanya wa annabi Adam tufafi ya lullube masa su abin al'aura a aljanna to a nan duniyar ma ba bar ku tsirara ba sai Allah ta'ala ya saukar muku da tufafin daga sama sabubban da kuke samun tufafin misali kamar ruwan sama kenan sannan kuma har ya sanya muku tufafi wanda kuke yin kawa da shi ya wuce na bukata kaga can da aka ce yuwari sau'atikum wannan allibasu daruri kenan tufar da ake da bukatar ta kawai dan alullube abin nan jiki sannan warishan ita kuma extra tufa da ake bukata ita kuma ta kwalliya to amma sai Allah ta'ala ce wali ba su taqwa tufar da za ku sanya ta tsoron Allah al'amalu salih kyakkyawan aiki da za ku yi wasamtul hasan da kuma ɗabi'a mai kyawu alkhuluk kenan allazi yuqiyakum min al'azab wanda zai tsare ku daga azaba zalika khair wannan shine fa alheri min attiba'i shaytan akan ku ce za ku rika bin shaytan domin samun tufafi da za ku yi kwalliya zalika khair min ittiba'i shaytan allazi yakshifu an awratikum wanda yake yaye muku al'aura aw libasu taqwa ko kuma libasu taqwa tufa da za ku sanya na tsoron Allah allazi wafiqu shari'a wanda ya dace da shari'ar Allah shine aka ce zalika khairun wannan shine yafi muku alheri min thawbil khuyala akan tufafi na toroko na yanga allazi yakshifu anil kibr wanda ma sau da yawa yakan kwaye ɗabi'a ta girman kai a mutum su'ud tawiyya da kuma mummunar tada masu hikima suna cewa idhal mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa taqallaba uryanan wa in kana kasiya wa khayru libasil mar'i ta'atu rabbih wa ma kana للع... و... و... ولا خير لمن عصى naman ta karshen baitin masu hikima suna cewa ai shi mutum idan mar'u lam yalbas thiyaban min at-tuqa idan har mutum ya zamanto bai sanya tufa na tsoron Allah ba taqallaba uryanan wa in kana kasiya sai zamanto yanzu tsirara koda yana da tufa mutumin da baya tsoron Allah duk caba adan da yayi tsirara ake ganin sa ganga ba rufi haka ne ko yace wa khairul libasul mar'i ta'atu rabbih mafi alherin tufar da mutum zai sanya a jikinsa yayi kawa da ita nan duniya da lahira shine biyayya ga Allah subhanahu wata'ala wala khaira liman kana lillahi asiya shine karshen baitin babu alheri ga duk wanda ya kasance yana sabawa Allah to don haka ga wannan baitin yana fassara wannan walibasu taqwa zalika khair tufafi da zaka sanya na tsoron Allah wannan shine yafi alheri da Allah madaukaki ya ambata mana yana daga cikin ni'ima da ya saukar mana tufar da zamu lullube jikinmu mu kuma yana daga cikin ni'imar da Allah ta'ala ya sanya mana tufafi da za mu kwalliya to amma kada wannan din ya zamanto shine ƙarshe mu zamanto kuma ba mu kawata kanmu da tsoron Allah tsoron Allah ko da tufafin ba su da kyau to wannan shine wanda ya kwalliya a wajen Allah shine babbar tufar da za a kwalliya da ita shi yasa aka ce wa libasu taqwa zalika khair Allah ya ce zalika ai wannan bayani min kissati khuruji adam min aljanna na kissan fitan annabi adam daga aljanna wa naz'il libasi anhu da fuske tufafi da iblis ya sabbaba masa wa an zawjatihi kai hadda matarsa ma lirtikabihi ma manuhiya anhu saboda aikata abin da aka hana su wa bayani anna al'amala yushabihu ath-thawba fi sitr awrati sahibihi fi dunya da kuma bayanin cewa kyakkyawan aiki yayi kama da tufa wajen sitirce al'auran ma'abucinsa a nan duniya mutum in ya zamanto mai kyakkyawan aiki na to asirinsa a rufe haka ne ko mutum in ya zamanto kuma baya yin ayyuka masu kyawu ai asirinsa a tone yake ko asirinsa a tone yake to shine Allah ya ce zalika min ayatin lahi waɗannan bayanan da aka yi na shari'a suna daga cikin ayoyin Allah dala'ilu qudratihi dalilai waɗanda suke nuna ƙudura na Allah la'allahum ya zakarun tsammanin mutane za su wa'astu, fa yi uminu na su zamanto sun yi imani fi hiltifatun an khita. Da ana magana kai tsaye mu ba sai kuma aka ce zarika min ayacin lahi la'allahum alhali da kuma an kawo game mukhata. Allah Ubangiji ya samu dace. Ba mu tsaya a nan wajen saboda gabar da za a tashi wani batun ne duk da yake ta'allake da baya amma bai kamata a kasai siyakin ba Allah ya sa mu dace ina tambaya dangane da zikirin bayan sallama a sallah yana nufi wala Allah ta farilla yace to idan an hada sallah kamar magriba da isha wani irin zikiri zai yi tunda sun bambanta to shine ban gane abin da yake nufi ba abin da an sani dai ba bambanci a tsakanin azkarin da ake a bayan sallah ba bambanci da za a ce da abin da ake faɗa a sallar magriba ta bambanta da abin da ake faɗa a isha astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta as-salamu minka as-salam tabarakta ya zal jalal wal ikram da sauran abubuwan da ake sa ayatul kursi wa qul a'udhu qul huwa abin nan su ne dai wanda dai ake yi da kuma azkar da ake salasa wa salasun ai su ne wanda dai ake yi Allahumma illa wala Allah ko yana tambaya ne tunda sallah biyu aka yi yanzu zai biyu to in wannan yake tambaya sai kai daya tunda an hada sallah to sai kai zikirin daya ba a ce sai ka an lazumtar maka sai ka yi talata talatun sau biyu tunda wannan ta magaraba wannan kuma ta isha ba wallahu ta'ala adam